آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجاهد العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة الشيخ دليل لنا بهذا الوعدين وصالي بي بنظرة تاتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم آية سنة alhamdulillah mun dawo karatu kamar yadda muka kwana jiya mun kwana ne kan aya ta 81 kan Allah subhanahu wa ta'ala wa kayfa akamu ma ashraktum wa la tadrabuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana ay fariqayn haqqu billahi in kuntum ta'lamun kan wannan aya ko kwana ta ce a 81 cikin suratul an'am اللهم تعالى الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون آية 80 kamar yadda muka faɗi jiya cewa muna so mu yi magana kaɗan kan abin da ya shafi wannan magana ayan da take cewa kafin mu iso ayan da take cewa ayan da ta yi magana kan cewa annabi ibrahim yana da baba amma baban wanda aka ce masa babban sani wanda ƙwa'ani ya kira shi da suna azar na na sun yana da ta'ala وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين kace muna son mu ilhakin wasu kalmomi wanda suke da muhimmanci musamman kan wannan aya din cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Annabi Ibrahim ya ce wa babban sa'adar ko baban sa'adar a tattakin Allah wa aliya yanzu zaka riki za ka riki gumaka abin bauta inni a raka ni ina ganin ka da kuma karfe da mutane kwanu kuka riki wannan abubuwa fi da lalin kuna cikin bata an yana ki gabarin gaskiya mu bihin mabarai wasu malamai suna fassarawa da cewa wannan azar din ba wa annabi ibrahim amma je mu fara magana cewa alkur'ani yana da fasaha ko kusa na larabci da babansa ne zai ce kawai babansa ba sai ya ƙara wadda sai ƙara ibrahimu da yabi ba sai ya ƙara wata sunan ba amma da aka ce da yabi a zara to ba da wasu maganganu da yawa cewa wannan babbansa ne kamar yadda kullum babba yake zama a matsayin uba ko a wadda mun ba to mun faɗa cewa malamai sun maganganu da dama kan wannan aya musamman imam suyuti radiyallahu anhu ya yi wani tabi da ake ce masa a ta'azim wa minna fi anna abawayyar rasul a fi wani fi anna abawayyar rasulullahi fil janna rasulullahi fil janna sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koro magana ne kan yin waɗannan maganganu irin wannan ayoyi mutum ya karanta aya saboda an sami sallallahu alaihi wasallam da shi da kakanninsa duka babu wanda ya taɓa yi wa gumaka su jana da shi ke nan sai mutum ya zai ce a ai ƙur'ani ya samu wani ke wannan magana sai ku ɗora na kawai sai ya tsaya to muna son mu ɗan ilahi na su kalmomi kaɗan wanda suka shafi wannan kafin mu jona karatun mu da wannan aya cewa akwai ayoyi da dama da suka yi magana kan wannan dalila ɗin wanda shi da sallallahu sallama ya faɗi hadisai da yawa an fara faɗin wasu jiya za mu ƙarisa da wasu yanzu a nan wanda suke hannun wanda muke da su kaɗan ne a babin talakisi ko a babin irtsarin kalima ta abin da ya shafi wani annabi sallallahu sallama ya yi maganganu da yawa kan irin wannan akwai wani hadisinsa wanda yake cewa وافترق الناس بلدتين إلا جعل إلا جعلني الله في خيرهما فأخرجت من بين أبوي ولم يسبني شيء من أهل الجاهلية خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أمي وأنا خيركم نفسا وخيركم أبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسود حديث ياتي مختلف الناس بلدتين جماعة بسبب الهواء ولا يهواء illa da alamin lahu fi khairihi ba fa ta Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya ni cikin mafificin wannan mutane ba na uwa da uba kenan fa kharajtu min bayni abawayya ni dina na fito da tsakanin mahaifina da mahaifiyata abawayya guda biyu kenan walan yusibni shay'un min ahli dahiliya wani abu da daga cikin zamanin dahiliya babu abin da taɓa samu na babu abin da taɓa shafa na kharajtu min nikhahin na fito ne daga aure ولم أخرج من سفاهي ومفتوري ولا أقول لما أوليبا ملة آدم تندك زمني النبي آدم عليه الصلاة والسلام حتى انتهيت إلى أمي هل نظرتك يا وزمان فيها فأنا خيركم نفسا وخيركم أرض ni ne ya mafi bikin wajen mahaifiya ni ne ya mafi bikin wajen uba wannan hadisi ne na sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ayar qur'ani da yawa sun magana ayar ƙwararri da su magana amma shi malin da rubuta nan tafi ya ce ba ma bukatar mu dinka irin wannan maganganu biyu wa hana hannun ana bisa da ta fi kitabin a ta'azimi wa minna fi ana koyar da su da fitanna sallallahu alaihi wasallam ya kula saddan fi wujuhil munkiriya domin ya kasance ya rufe kofar waɗanda suke inkarin yaya iyayen annabi suke wal haqidina da wanda suke kin iyayen annabi wal jahidina da wanda suke musu halayen kakannin annabi li fadlillahi ala rasulihi saboda falan da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wal qa'ilina bi anna bi anna bi anna wajin kina da wanda suke faɗa irin wannan magana sai ya sauri da ayoyin da suke cewa wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura lalle dole suke faɗa irin wannan magana magana suna faɗin magana wanda ta kasance mummuna magana ce mummuna wanda kuma ta kasance kirkira ce ƙarya ce ba magana ce ta gaskiya ba domin malamai sun yi maganganu da yawa kan wannan ƙarya ɗin game da mafaɗi da su shi Allah ta wata ala ya san wasu mutane za su zo su yi wannan magana saboda haka ya kawo irin waɗannan ayoyi masu cewa inna lazina yuzuna Allah wa rasulahu la'ana Allah la'anahu Allah fi dunya wal akhirah duk mutane ko mutumin da yake cutar da jami'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya rance cikin wannan duniya da kuma jazumun lahira ga baki daya saboda haka akwai malami wanda aka tambaye shi yana cikin alƙadi Abubakar bin Arabi Abu Aimatul Malikiya wani ɗaya daga cikin manya-manyan malamin malikiya da aka tambaye shi wannan abun sai ce a wannan magana bai kamata a dinga ansa ba amma ansa da zai bayar bi annahu marqun bi anna Allah ta'ala yaqul fi fi kitabihi al-aziz إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يقول سكي سورة جانبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم to sani cewa Allah Ubangiji ya tsine musu a cikin duniya da lahira sannan kuma ya musu tanadin azaba muhimmin zuriya da cin ma'abociya wulakancin su da lahira sanan duniya da Allah Ubangiji ya musu la'ana shi ne ya nesatu da su ga yawansa hakan sun yi lahira ba malamin larabci suna fassara la'ana da al'ada a wasu lokutan to an fassara shi da al'ada allah ba mutu ya nesa da su kuma an fassara shi da tsiwa ma da duk zai dauka duk wanda yake su ta da zalimin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allah ba mutu ya dace shi a duniya da lahira wa adamu azaba muhinan sannan kuma ya masa tanadin azaba zuriya rashin ya je lahira irin waɗannan maganganu suna da yawa za mu ɗauki na ƙarshen ne kawai mu yi magana a kai wadda shi ne littafin ne ke cewa ya yi magana ne a kan cewa fi dalili ala an abawayin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ajdadihi ila ibrahim alaihi salatu wa salam kanu ala kanu kanu ala al-hanafiyyati din ibrahim wa lam yakunu ala ma kanat alaihi al-arab min ibadatul awsani wal asnani cewa wannan abu kadan da zamu karanta zai gaya mana cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kakanninsa tun daga annabi adam har a zo lokacin da sai na abdullahi zai aibe shi zuwa sai suna amina ba su da samun wani abu na al'amarin jahiliya ya shafi na sallallahu alaihi wasallam za a faɗi ayoyi kaɗan sai mu karanta hadisai kaɗan sai mu wuce yaƙi ne kan fasara ayar da ta jiya shi ibnu jaririn a cikin tafsirinsa da ya karɓo ko da ya rubuta wanda yake cewa mujahid ya ce a kan wannan aya wani ala tabaraka wa ta'ala wa tsari ibrahim wa rabbi al-hadal balad aminan wa zununi wa baniya allah wa da salama akan wannan aya lokacin da annabi ibrahim ya ce allah ina roƙonka ka sanya wannan gari amintacce ne gari na makka wajinuni ka zaɓe ni wa baniyar ‘ya'yana an na wurin da sama Allah ke da Allah na wurin da sama kada mu kasance muna bauta wa gumaka ƙara fasa dawa Allah Ibrahim alaihi salamu da wajen sai ce Allah ba ya amsa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam a tsarsa lokacin da ya bashi ‘ya'ya fi waladihi falam falam ya abu ahadin bin waladihi salaman ba'da da wajen tun da yi wannan addu'a Allah Ubangiji bai ba shi wani ɗaya daga cikin ‘ya'yansa wanda ya kasance yana bauta wa kuma ba. Kuma mun faɗa jiya yana da ‘ya'ya guda biyu za mu yi magana a lokaci kaɗan annabi Ibrahim yana da ‘ya'ya annabi Ismail da annabi Isa. Sannan Ibn Abi Hatim a cikin tafsirinsa ya karɓo daga Sufyan bin Uyayna annahu su'ila an tambaye shi cewa har abada adun bin wani Ismail al-Islam أنا ألم تسمع قوله تعالى وكتبني الله تبارك وتعالى من ياتي وجنوني وهني أنا ولا الإسلام أي تيا النبي إبراهيم cikin zuriyar annabi Ibrahim da ake ne ba a samu wani wanda ya bauta wa wani abin da ba Allah tabaraka wa ta'ala haka nan kuma Ibn Munzir a cikin tafsirin sa wanda Ibn Jarir Ibn Jarir ya rubuta ya faɗi a cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala cewa annabi Ibrahim ya ce rabbi tsalli muqima salati wa bin zurriyati Allah ubangiji ka sanya ni mai tsaye da sallah ne ka sanya zuriya ta ma suna cikin masu tsaye da sallah ƙara sai ce ai bai gushe a cikin zuriya annabi Ibrahim ana samun wanda suke kan fitira suna bauta Allah har lokacin da za su kare da baki daya sannan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa taqallubaka fis sajidin shi ma adada ibnu sa'adi a cikin tabaqat da bazzar da qabrani da abu nu'aymi a cikin dalali an alimi abbas abdullahi abbas kenan radiyallahu ta'ala anhu sun fadi a cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala wato kan lokacin sajirin din nan qala fasara sa shine min nabiyin ila nabiyin wa min nabiyin ila nabiyin hatta hatta asrajta nabiyyan cewa Allah Ubangiji yana cikin gaske wasu jirgin nan fasararsa shi ne ɗalibin nabi an fito da kai daga annabi ila nabi zuwa ga annabi wa min nabi zuwa ga annabi ila nabi zuwa ga annabi hatta Allah zarka nabi har Allah bai da da kai kana annabi to wannan an fassara wannan aya cewa wata kallo baka tasajidin da wannan fassara kamar yadda shi Ibn Abbas ya koyo kuma Abdullahi Ibn Abbas yana cikin manya-manyan a wanda suke fassara alƙur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sahabbai da yawa wadda su malamai sun ce sun kai kamar dubu ɗari da ashirin da hudu yawan sabanin sallallahu alaihi wasallam amma a cikinsu wanda su kada ta alƙur'ani suke tafsiri ba mutane ne masu yawa ba shan mai karfa suna cikin waɗannan mutane ne saboda allah ubangiji ya ba shi a abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa cewa allahumma allimhu tawila ko allah allahumma faqihu dina wa allimhu tawila allah ubangiji ina roƙon ka sanar da shi addini sannan kuma ka sanar da shi tawili saboda shi ne faqihu umma Abdullahi bin Abbas. Na, haka nan aka fassara wannan aya cewa bai gushe ba ana fita shi cikin masu sujada, ana fita shi fi aslamin anbiya'i alayhi musallam. Suna fitowa cikin tsawo na annabawa tun daga annabi Adam har lokacin da sai na Abdullahi da sai da suna Amina su haife shi. Allazina la zalu fi zuriyati Ibrahima wanda kuma bai gushe mana ba bai bace mana ba cewa shi dinan da cikin dole ne ba ne la sa'a annahu laysa bi adami nabi sallallahu alaihi wasallam da ya inganta cewa shi wannan ba cikin da nabi sallallahu alaihi wasallam to da ai magana ta yanke to magana ba ta yanke ba domin shi annabi ibrahim kaka ne daga cikin kakanin sallallahu alaihi wasallam a wurin sa ma kakanin sallallahu alaihi wasallam suke kare wa annabawa kuma shi annabi ibrahim shi ne wanda ya fi annabi ismail annabi ismail da annabi ibrahim shi kuma annabi ibrahim annabi ismail jikokinsa ne su a shi kuma annabi ibrahim annabi ibrahim shi kuma na annabi nuhu ne annabi nuhu kuma na annabi shisu ne annabi shisu kuma na annabi adam shi kuma annabi idris alaihi salatu wasallam duke zuriyarsa ne ma'ana daga annabi adam sai annabi shisu sai annabi idrisu ko kuma sai annabi Musa annabi Idris ba sai sun ka sabanin sun wannan ba za a yi halin ne wannan kaɗan ne sun abubuwan da ina ga zamu faɗa wanda abubuwan suna da yawa kuma kamar yadda muke faɗi kullum ba mu da lokaci amma akwai hadisai kaɗan wanda za mu za mu tsaya a cikin wannan littafi alaihi salatu wassalama wani ma ya dillo ala zai aidan qawluhu alaihi salatu wassalam wistu min khairil quruni bani adam wa adam fatahu alaihi salatu wassalam ya ce an aike ni ƙarni bayan ƙarni na annabi adam ba ƙarni bayan ƙarni hatta ku istu min al-ƙarni lati kuntu fi har aka aiko ni a cikin ƙarnin da na kasance a ciki a darajar wani bukari wanda hadisi ne na cikin ɗan bukari wanda abu hurairah ne ya rubuta wannan hadisi haka nan waɗannan sura ne sallama inna allaha sabana wa ibrahim isma'ila wa sabana wa isma'ila bani kinana wa sabana wa kinana ta quraish wasafanin ƙureshin bani hashin a wata riwaya irin ta muslim cewa allah ubangiji ya zaɓi annabi isma'ila shi annabi ibrahim alaihi wasalam ya zaɓi annabi isma'ilu a cikin annabi ibrahim sai zaɓi bani kinana a cikin annabi isma'ilu sai ya zaɓi ƙureshin a cikin yayin bani kinana sai ya zaɓi hashin ko bani hashin a cikin ƙureshawa shi ma na hadisi yana cikin hadisan da aka fito da su aka faɗe su a cikin wannan magana da maganganu da nan suna da yawa a wani hadisin kuma da ya shahara wadda yake cikin shi ma littafin da muka faɗa da su cewa a sanar da ibnu jari ibnu jari fi tafsiri ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam tabqa al-ardu illa wa fiha arba'atu ashara ƙasa da taɓa wucewa ba sai tana da mutum goma sha wanda ana ba da wata ala ke tun kuɗe musu wani abu mara kyau sannan kuma su fitar musu da abu mai kyau tun daga zamanin annabi ibrahim ba inda wani kana fili ba da wato wannan ya kasance a cikin zuriya annabi ibrahim ne alaihi salatu wasalam sannan a cikin wani littafi wanda ake ce masa karamatu auliya an rubuta cewa دخلت الأرض بعد نوح من اثني عشر فساعدة يدعو الله بهم الآن الأرض فأتبع سامو تسعتنا زما bacin ba da biyu sai ta samu mutum goma sha biyu su kuma wannan wasu mutane ne da ake ce musu ko lujaba ko lukaba mafiya yawa ne mutum sha biyu ne in an zamanin annabawa ne in an samu bashir to bashir to da na ƙara mutum biyu in zamanin da ba annabawa bane in gurbin azab ya zo a same su ma'ana ne in za ka ɗauki kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka lissafa zai baka sha biyu in ka dauki la ilaha illallah ka lissafa zai baka sha biyu in ka dauki muhammadu rasulullah ka lissafa zai baka sha biyu in ka dauki abi bakar siddiq zai baka sha biyu in ka dauki umar bin khattab zai baka sha biyu in ka dauki usman bin affan zai baka sha biyu in ka dauki ali bin abi talib shi ma zai baka sha biyu to wannan shi ma malami sun faɗe shi yana daga cikin abubuwan dogaro a kan ana magana wane da su su su su nufa ba ko su nufa ba ina ga za mu wadata da wannan wanda yake son a magana mai zurfi cikin wannan abu na kwafanin zai nemi littafin da aka ce masa tazim wal minna fi anna abawayya rasul rasulullahi fil janna fi anna abawayya rasulullahi fil janna littafin da shi jalaluddin abdurrahman suyuti ya rubuta an daɗe da wannan magana ba da wani zama shi kusa kuma yake cewa madar inka wa madar jawab duk wani da zai fito yana ma ya riga ya faɗa masu mai nasa ko su riga su mai nasa saboda ka za mu isu da hadisai kaɗan wanda suka zo kan wannan magana ne a gurguje mu faɗe su sai mu wuce kamar yadda muka faɗi muna da yaƙin fassara ayar nan ne ta cewa wani tsarin wani tsarin rayu ya yi azara ko a cikin azama da aliya idan mutum ya faɗi ayi sai alƙur'ani ne ya faɗa sai alƙur'ani ya faɗa ya fassara wa yake ya alƙur'ani ya faɗa ba kawai za a duki gunda ne abubuwan da ta yake da shi kamar yadda kullum malamin usul suke cewa a wani abin da ya shafi hukunce hukunce na saki idan mutum ya ce ya saki matarsa cikin saki uku cikin kalma ɗaya da aka zo ana tarihi aka ce to ai ya faɗa ne bai aiki ba ma'ana sai ya faɗa ɗaya ya sake ya faɗi ɗaya ya sake ya faɗi ɗaya ya faɗa su uku shi ya ce ko aka ce mene ne misali abu ce misali abu shi ne an ce wani suke bayi ɗari sai ka ce an saka birin lami'a ka yi ɗari ba ka yi ɗari ba sai ka haɗa ɗari sai ka ce an saka birin lami'a sai ka haɗa ɗari in ka ce subhanallah salatu wa salasu ka samu talatin da uku ba ka samu ba in ka ce alhamdulillah salatu wa salasu ka samu in ka ce la ilaha illallah ko Allah bai yi ba sai ka hada da aiki to malamin tawili suna faɗin da ko dole ne ayoyin Qur'ani in an zo fasara su a fasara su da tawili dole in ba fasara da tawili ba za ka gane fasara domin Allah tabaraka wa ta'ala yake magana ga Islam da Islam Islam da Islam yana gane magana yana gane magana Allah a kowane irin yanayi to nuna yanzu ajamawa muka rike laraba masu larabci ma babu su sai dai yanzu mun je kokari ya je koyi abun da ya koya ya gane na larabci to dole ne san musu dare saboda haka in mutum ya zo yin fassara din ya faɗa yadda malamai suka fassara don yanzu nan yana da wani ka fita dakar su fi fassara din ka ce na fassara ne ina dogaro da fassara wani shi ke nan ka huta amma ba ka ce na fassara ni a fahimta ta ba don ba ka yi kai kai da zaki wani abun da malamai su zaki sa wanda shi ne gaskiyar magana saboda haka malamai su kasance masu adalci suke wannan da magana a cikin abubuwan da suka gani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan magana akwai a hadisin ko hadisin da za mu karanta ko kadan saboda su kasance a hujja ne kan abin da kuma yi nan Abdullahi bin Amr radiyallahu anhu wa an nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna la azza wa jalla kataba maqadir al-khalq qabla an yulqa as-samawati wal arda bi 50000 sanatin wa kana arshu ala al-ma' cewa Allah tabaraka wata'ala ya rubuta abin da ke cewa kaddarori ko kuma kaddarorin halitta tun gabani a yanzu ta mai daga sai da shi bikamsi na alfasarifin da shekara dubuwan su wa kana ashin alalma alhali karkasa ta mulki na tana karuwa ba za ce alamar ana shi tsawa tana cin Allah tabaraka wata'ala na karuwa kullum muna faɗi a yi wajen fasa wannan cewa in mutum ya fassara da faɗi abin da malamai ga wani suka bari shi dai a imam malik ya fassara alama alashi tsawa cewa alistiwa ma'alumu wal ghaibu mashhulun alistiwa ma'alumu wal ghaibu mashhulun alistiwa ma'alumu wal ghaibu mashhulun wasu al'adu bi zafi cewa istiwa'in sananne ne والخير مجهول تاعي هو ما سيني با وسؤال وانا kuma bai zaki والخير مجهول abu ba san taya abu ya kasance ba amma ne وسؤال وانا kuma bai zaki cewa yawancin koyon kansa kuma wasu sabbin miliyoyi to shi aka bani sauran in kuma suka ce ga yadda kuma ma yau da kai wacin wanda ka yi ka kai matsayin musulmi ne shi wa ma ne mutai ne Alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani shahada ba saba karamu a jira wani shahada ba saba karamu a jira wani ko idan mutum ya yi shahadi ya samu ya dace zai samu lada mu da yau idan mutum ya yi shahadi ya kusa da kwana wani zai ba shi lada mu da yau to kuma wani sauran da suka fi lada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wannan hadisi cewa inna la abda wa zada istafa qala Ibrahim wa Isma'ila wa taba qala Isma'ila wa Kinan wa taba qala Kinan da Quraysh wa taba qala Quraysh bani Hashim wa taba qala bani Hashim wannan hadisin yana cikin da Tirmidhi zai fitar da shi ta hanyar Muhammad bin As Mus'ab kuma ya ce hadisi ne mai kyau ko ingantacce cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya tafi Annabi Isma'il sai ya ga Ibrahim ya tafi a bani kiran cikin yanar ismailu ya zafi bani kiran cikin kwanan shawa ya zafi bani hashin cikin kwanan shawa annabi sai ce ni kuma ya zafi daga bani hashin wannan hadisi yana cikin hadisin da yake cikin tirmidhi haka na wani hadisi Allah ta bari kwata ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi a wani a zuri wanda ba irin wannan din ba ba za mu yawan ta ba da sun suna da yawa za mu zaɓi kaɗan ne kan kuɗi wanda suke da kuɗa da abin da muke magana a kai النبي صلى الله عليه وسلم يا فني أولي حديث من خرجه أبو هاتف بن حبان في سيه للوليد بن مسلم وذاك بعد قوله صلى الله عليه وسلم واصطفاني من بني هاشم فأنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تشق عن الأرض وأول شاك ومشفى أولي حديث يا قال لسيواني الله بنجزي يا زابيني سكين بني هاشم ni ni ne shugaban yara ne mai adamu ina faɗi haka ba alfahari ba kuma ni ne farko wanda za a fara ɗaga masa ƙasa da gida ranar tashin biyawa mun kana tashi karan jiya kuma ni ne farko wanda za a fara bani ceto da ceci mutane a wani baya haka nan bukhari da ya rubuta wani hadisi har yanzu irin wanda suke gaba da wannan hadisi din cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganganu da yawa wanda suke gaba da irin wannan amma dai kuma da mutum cewa za mu jona karatu ne da karatu wani shekarar jiya ba za mu a faɗe su da yawa ɗin ba za mu a takaice da kaɗan daga cikin waɗannan a hadisai da nasu lalata suka wata ɗin akwai wani hadisi wanda yake cikin ɗabakat cewa an yi amma bin isa alhadari حدثنا الله بن خالد عن عبد الله بن عبد الله بن عبيد بن أمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار العرب ثم اختار من العرب كنانة واختار من كنانة قريشا واختار من قريش بني هاشم واختار من بني هاشم cewa alaihi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi larabawa a cikin larabawa sai zaɓi bani kinana a cikin bani kinana sai zaɓi qurayshawa a cikin qurayshawa sai zaɓi bani hashim ni kuma sai ina kai a cikin bani hashi shi ma yana wani hadisi ne wanda yake gaba da yin wancan a wani hadisi kuma wanda ibn abbas ya rawaito qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khairul arabi mudar wa khairul mudar banu abd manaf wa khairul bani abd manaf banu hashim wa khairul bani hashim banu abd mudar والله والله ما افترق مشكلة الله آدم إلا كنت من كريمه Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani bincin larabawa a cikin kabilu shine kabilar Mudar. Wa khairu Mudar kuma bani Abdul Manaf. Wa khairu bani Abdul Manaf kuma bani Hashim. Wa khairu bani Hashim kuma bani Abdul Muttalib. Wallahi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rantsa ko bai rantsa wani abu da ba gaskiya ne. Yace wa tara Allah ubangiji bai sa wasu kabilu sun rabu guda biyu ba wata da tasniya ne musbarakallahu alaihi wa sallam da ka kunga da cewa bi adam illa kuntumin tayyiba sai na kasance mabibicin sai na kasance cikin mabibicin dangin uwa ko mabibicin dangin uwa ko ko ko ne dangi wata ka ko saboda uwa ne sai da mun ya kawo ne cikin mabibicin dangi na uwa da uwa to ne wannan hadisin suna da yawa wanda in muka tsaya musu da kawo su ba mu ci a a ɗin gaba ki ɗin ban kawo su amma dai muna kawo su ne kawai a bayanin cewa a muna jira karatunmu na shekarar biyan nan da wannan cewa kafin nan sallallahu alaihi wasallam da baki ɗayan su tsarka ta ne dukan su tun daga annabi Adam har zuwa a a sai sai da Abdullahi sai da jira Adam sannan da bayani sai da bayani da sura nan ba za mu takaita yake muka yi abin da muke so mu faɗi ko mu faɗi da gaskiya abin da yake kusa da ƙarshen shi ne cewa kakannin islam islam da aka tabbatar da ingancin su wanda ake yawan faɗi wanda wani muke faɗa muke faɗi mun zo tare cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne sai ka Abdullahi ne sai ka Abdullahi kuma ta Abdul Muttalib ne Abdul Muttalib kuma sai da Hashim ne sai da Hashim kuma da Abdul Malik ne Abdul Malik kuma da Husayn ne Husayn kuma da Kilab ne Kilab kuma da Murasa ne Murasa kuma da Kabu ne Kabu kuma da Lu'ay ne Lu'ay kuma da Galib ne Galib kuma da Fiyu ne Fiyu kuma da Malik ne Malik kuma da Nadar ne Nadar kuma da Kinana ne kinana kuma ɗan kuzaiwa ne kuzaiwa kuma ɗan mubirka ne mubirka kuma ɗan iyas ne iyas kuma ɗan mudar ne mudar kuma ɗan ma'adu ne ma'adu kuma ɗan azan ne waɗannan su ne ga ganin islamu sallama wanda suka ci da su mutum ashirin da ake karantar su ɗan karantar su sai a ce to sun zo ne har zuwa annabi nuhu alaihi salam har zuwa annabi adam anan malamin tarihi suke tsayawa kullum sun zo faɗin ga ganin islamu sallama amma suna cewa dangantakarsa yana isa har zuwa ga annabi adam har zuwa ga annabi shisu har zuwa ga annabi nuhu alaihi wasalam cewa duka danginsa duka kakanninsa mutanen kirki to don mun zama faɗi wannan ina ga bawa buƙatar mu sake karanta mutum a ina aka samar da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai mu haƙura da wannan hadisin mu gaya wa mutum tarihin ƙasar larabawa daga farko mun faɗa cewa annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yana da yaya guda biyu annabi isma'il da annabi isa annabi isa dan sai da sara ne annabi isma'il kuma dan sai da hajara shi annabi isma'il shi ne farkon wanda ya zama walare wanda larabawa sun ce suna da kashe-kashe su guda uku suna da abu da ake cewa arabul ba'ida larabawa ne wanda suka kare tun zamanin su saboda da su adawa sannan akwai arabul da ake cewa arabul ariba larabawa da suka kasance larabawa su ɗaya da jino suna da suka nuna a yanar su ma ya ce musu larabawa sannan akwai larabawa da suka su musu fara to a nan larabawa da samun da na rasu da isra'ila da fito kan sai da ibrahim domin shi yana zuwa ne yanzu da ya tashi a garin da zai tsara shi ne zai auri jirgu jirgu kuma da ganin da musa kuma larabci ne annabi ibrahim yana magana da ibraniyanci annabi isma'il yana magana da siriyaniyanci to yanzu idan ya auri jirgin a nan garin makka a nan ne zai zama bala'i sau da shi ba zai zama arabin musu araba ne ke to daga nan ne shi ya zama kakani salari salama na larabawa wadanin salari salama ya ce maganin mutum larabawa ne magana tana da yawa nan za mu takaita da wannan magana da kuma ɗari kawai sau da idan mutum ya zo fasa ne wannan aya ne ya yi ƙoƙari ya faɗi maganganun malamai da zai rubutu sai ce wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza domin kai yanzu ba kai kamar ina ka opinion din ko kamar ina ka ra'ayin ba ko kamar ina ka wai ba su ba na bincika na bincika amma abin da na gane kaza ne wannan kan mutum bai gani sa ba shi ne gaskiyar magana abubuwan da malamai suka rubuta suka rubuta ne ba har yanzu an kasa karantawa an kasa fahimta an kasa faɗaɗawa to balle namu kusa wanda ma mutane ba su fahimci larabci ba balle su kawo abubuwa saboda ba muna takaita da fassara ayan nan da suke cewa وسأل إبراهيم لأبيه آذر سن سن يوم قال له وأنا كلمات وسأل له نعم سؤال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ولم يلبسوا أو لم يخلطوا إيمانهم مقصود أن إيمانهم بظلم يقول أبو داود يا شيخ شيخ kama fasar da zalim zuwa bisa sayyai abin da ake nufi da zulmi a nan ba zalunci ba ana nufin shirka wurare kalmar lamu waɗannan mutane su kan in dai sun yi imani ba su cutar da imanin su da shirka ba suna da aminci yin al'adari ga zaɓar Allah wa mutane da su suna cikin mutane masu shirya a kuma kiyama su shirya a duniya da su jira yana ma Allah kuma zai shirya da su zuwa ga aljanna na
وتلك حجتنا
to ruwa wani tambaya ya ce ai an ce imanin hun zulmi kuma an fasa an ce shirku to kullum muna faɗi cewa wanda suka koya tasiri kullum suna tafsirin qur'ani da qur'ani da shike sai su huta in da aka gano cewa zulmi shirku ne a kota ayar da ke cewa lokacin da annabi a lokacin da ya lukman hakim yake wa ɗansa wasiya din nan ya ce ya gune ne na tushiri billah ina shirka da zulmun aji cewa ya ɗaya ina maka wasiya da zarka tara allah da wani abu domin shi shirka zalunci ne mai girma saboda haka kai tsaye ne sun an ce allah zina amuru wani zan bisu bi imani allah zina amuru wani zan bisu imani bizulmin wanda suka yi imani ba su cutar da imani su da shirka ba su layi ka wani lamun wannan suna da aminci ko suna da amincewa daga azabar Allah ko mujabu da kuma suna cikin shi da yau kwarara zulmi a nan fasararsa ba zalunci na zalunci na azabar shi a zulmi fasararsa shirka shi ba Allah ta baraka wata ala cikin da cewa wa tilka hujjatuna atina ibrahim ala qawmihi na kuma darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa tilka hujjatuna atina atina ibrahim wayannan abubuwan da muka faɗi jin hujjoji ne da muka ba a nan ibrahim allati intajja biha ibrahim ala rabbillahi su ne abubuwan da annabi ibrahim ya ba da hujja da su akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ne min min min min ne daga kakkancewa ko kakkancewa karkat shi ne kawaki na taurari wa ba ba da abin da ke bayansa cewa ya ya ga tauraro ya ce wannan abin bauta ya tambayar suke haka ya fi lokacin da ya ga wata ba ya ce wannan ubangiji na lokacin da ya ga rana wannan ubangiji na ne shirya ma ya tambayar su ne to ya haka da domin nuna wa cewa wayan abubuwa da suna gushewa shi ba da ba ko ta ala a ba hadisi ba ne abin da yake tabbacicce ne Allah da baraka wa ta'ala shi kuma al-wujud mustahil shi kuma faruwa wani abu ne wanda ya koyo gaban Allah tabaraka wa ta'ala fi asma'ihi wa sifatihi wa zatihi wa bakiya cikin sunayen Allah da sifofin Allah da zatin Allah to babu faruwa a ci saboda su wani abu suna faruwa shi tauraro sai dai ya yi da gidansa duk da malamai sun ce da rana ma yana nan ba ma iya ganin ta saboda hasken rana ita ma wata sai rani duhu ya ke ganin ta ba a ganin ta da rana amma idan rana ta fito duka taurari da wata hancin suna da ma ba ma ganin saboda lokacin da ne mai rabu duk ko kuma duhu ne ba in duhu ne mutu ne su an duka wannan masu bushewa ne rana tana bushewa taurari suna bushewa ita ma haka tana bushewa saboda waɗannan abubuwan duka ba abubuwan bauta ba ne yana gaya wa mutanen zamanin sa ne ko kuma mutanen da Allah wani da ya koji ba gare su Allah shi ita da biya da rayu mutum da mutum na ya ce ya da rayu waɗanda su ne mutum da kawo ne da rayu a yashin kawo da awon jasar muka shirye da shi domin ya gaya musu zama hujja da kawai akan mutanensa da kuma da lalatin wanda sha Allah ta barka wa lalatin muna barka ka daraja wanda muka ga dama a cikin annabawa haka da a cikin manzanni haka da muke ɗaukaka wani muka ga dama mu sanar da shi ilimi ko mu sanar da shi hikima inna da barka da shi Allah wani gizinka hakimin gwani ne fi sulhi a cikin abin da yake aikatawa alimin da kalli masani ne ga dukkan halittarsa ta barka wa ta'ala نعم
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون نعم وكذلك نجزي المحسنين
Na'am, to kudin Allah ta yi wata aya cewa amurin nan akwai wata aya da take magana cewa afa aminu wata Allah wala ya hun wata Allah inda kuma da kasu ko haka da ko Allah ta yi wata aya a wata aya ya ce yanzu za ku amince za ku amince da abin da ake nufi da mafurin layi wala ya hun mafurin layi ba wanda yake amincewa da mafurin layi inda kuma da kasu sai dai mutane da suka kasance ta abu وهناك قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اذا الامن الله وانا انا فهمت cewa amrun nan amincin nan guda biyu ne akwai amrun ahlul qari wal kasari akwai amrun da ya kasance na yake rinjaya yake rinjaya da mutane kuma da suka kasance masu asara wanda Allah kun yi musu magana a cikin wannan ayar da cewa am amin wa Allah yanzu ku amincewa makarun Allah tabaraka wa ta'ala ai ba wanda zai amincewa makarun Allah tabaraka wa ta'ala sai mutanen da suka kasance al'awul qasimuna mutane ne da su waɗannan suna jin tsoron umarnin Allah ta baraka wa ta'ala ba sa kusantar sa ba sa kusantar sa wa zalika alimu amma kuma sun yi imani kana al'amru mabu sahibi wannan shine mabarin da ake cewa ma'abocin sa al'amru da misali wani shi ce ka ai na riga ina ga na tara sauri ina ga na tara zakka ina ga na tara zu ina ga babu abin da zai same ni amma ni ma Allah ba za a mara wannan layin da kawai fasiri a yin wannan ayoyi ne sai na baka da ke cewa da ayin ta saukato yanzu kenan ya fi suna lafa ba mu da ayin cewa sai a kula da ayin cewa sa to allah ne ya ce a amin wani allah to ni dai ina ganin wani ayin cewa sai na gani gaba ta ta shiga aljanna ɗaya ba sai ta shigo nan ne nake kawo ta shiga gaba ke saboda lamarin allah ta ya kawo ta da abin tsoro da dole ba wanda ya fi kowa sanin allah shi ne fi kowa gaban allah ta ya kawo ta wanda ba sa Allah shi ne ke wasa da wani Allah tabaraka wa ta'ala wa amma alu alu rizqi alladhina wasalu ila hadratir rububiyya su kuma wannan mutanen da suke suke wannan suka kai Allah ta wasuli suka kai Allah ta rububiyya su suna imani ne imani da sanin Qur'ani su yake laysa fi shirkun ba da ba ka tara Allah da kowa a wannan kullum muna fatan cewa shirku ya kasu kashi guda uku akwai shirkun da ake masa shirkun dalilu akwai shirkun da ake masa shirkun kafiru akwai shirkun da ake masa shirkun akhba duka wanda shirkun guda uku kowa yana da inda yake da gidansa guda ɗaya shi shirkun dalilu shirkun ne wanda yake mukabala da musulunci duk wanda yake sa shi ba musulmi ba ne yana ƙari nan ne ba za su tsaro da lafiya da ba duk wanda yake wanda ba musulmi ba shirkun kafiru shi kuma wanda yake cikin musulunci ne ke yin sa ma'ana mutum ya dogara da mai gidansa in na kasuwa ne yake ba shi kuɗi ko shi yake ba shi kayan shirme idan ma'aikacin gwamnati ne dogara yana kan bosa idan kuma yaro ne dogara da babansa yana kawo masa idan waye waye ne dogara wannan ba shi da kuɗa musulunci amma shirku ne shirkun afa shi ne mutum ya dogara da Allah kaɗai kawai babu na farko babu na biyu sai na ƙarshen gabaki ɗaya wannan kuma buƙami ne na wanda suka gani mukami sosai wadda ba kowa ne yake wannan mukami ba saboda shirku ya zo to shirku da farko shi kadai ne yake fara da musulunci idan ka zo kana da biyu ko kana da uku nan babu ba za ka musulunci ba saboda lokacin da musulunci ya yi ara haka kawai mutum ya ja ara ya sa qur'ani ya samu ara suwa ne kawai mushrikun suwa ne kawai kafirun a qur'ani ya samu haka ne qur'ani yana magana amma kullum malamai sun ce ba kowa ne yake gane magana qur'ani ba sai wanda ya bi malamai suka gaya masa cewa wacce bi sabi da mana bai ne ko sai ka yi wanda suka gane a wasu gaya lalle ba da wasu maganganu da yawa kan wanda maganganu din wanda idan mutum ya zo ya gane abin da ya gane ya ce ya abin da ya gane sai ce wallahi wala abin da bai gane kuma ya ce wallahi wala kai ya wuce ya saboda haka Allah ne ya alamu wa ya bishi ma mu zin ku da kan mulun wa mutadun tazil min al-anbiya wa al-awliya wa man tahaqqaqa bi sa'adatihi wa fawzihi wa dukhuli janna wa laysa hada amrun mutlaqan haka samu da yawa daga cikin annabawa sun ce muna da tabbacin cewa lallai mun yawan aljanna amma abin da suke faɗi da zuwa kan nan ba sai mun amince wa kan Allah ba ba su ce mun amince ba amma dai wannan kan tabbas ne Allah bangiji ya nuna mana alamomin mun yawan aljanna na aya ta gaba shine to shikenan yanzu ai magana annabawa da yawa wadda sunan sun sa Qur'ani kamar yadda kullum muke karanta Allah ya kuma tare shi da cewa وآتاه إسحاق ويعقوب كلا هدينا وما هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa wa'anda lahu ishaqa har yanzu maganar Annabi Ibrahim ne sai muka bashi ishaqa bayan Isma'il Isma'il shi ne aka fara samu game da kuma jiya sai na Isma'il sai da suna hajara ne ta haife shi suna nan zaune a garin da zai tsara suna nan a shi ne ne a wuri jirgin da yawon da za a samu larabci shi za a wuri balari ya ne saboda su a arabin musaraba da shi a da ismailu shi ba ba ta annabi ibrahimu yana magana ne da yaren ibraniyanci shi a ismailu suna magana ne da yaren siriyaniyanci duk yare da larabci sosai amma yanzu a nan ina ka kawo su aka zaunar da su a garin makka a wajen safa da barwa inda muke zazzagawa wanda wanda dalilin zagawa sai suna hajjara ne ta ce safa ta ce mana ta ce safa ta ce mana sai kawun nan bakwai ta samu ba shi ne ta yi ke zan zagawa domin a sun shahayar layin ina yin tabar ko alamomi ne na Allah to ita sai da suna haja ita ta fara kwanan ismail to bayan yana da shekara sha uku in ji wasu malamai ko shekara sha hudu to yanzu aka yi kwanan isabu shi ba saboda haka zamu kizi ya ba shi isabu wani dan sa wa yaqub shi kuma annabi yaqub wala walidi shi kuma dan dan dan sa wa bana annabi yaqub jika wane ne jika annabi ibrahim wala walidi ko shi annabi isa shi ne baban annabi yaqub annabi yaqub kuma shi ne zai zai fi annabi yusuf ko ko shi ne zai fi ƴaƴan sagabaci yau da annabawa ne amma annabi yusuf shi kaɗai da musa kullum malamai suna faɗin cewa ƴaƴan annabawa annabawa ne wanda suka fi annabi din amma a cikin al'amarin ne ke sake zaɓen wasu ya ba su risala da annabi yusuf din shi ne zama manzo shi ne zai samu risala sauran da annabawa ne da ƙur'ani yana gaya mana cewa Allah ubangiji ya ba wasu ƴaƴa wata zalla wasu mata dalla wasu kuma mata da maza rabu liman sha zuhur kamar annabi ya kuru duk ƴaƴansa maza ne babu wasu ko ɗaya wa rabu liman sha inasar yana ba wa wani mutum ko ƴaƴa mata annabi sha ƴaƴansa mata ne aure da wuri zuwa zuranin wa inasar ko kuma ya haɗa wani mata da maza ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga mata ga maza wa yasai wani sha wa aliman Allah ubangiji ya ga dama wani kuma da mulki ba karara ba namijin ba mace ba da ba da ba ji gabo Allah ya kawo da shi ya wa hamna da Musa ka sai muka bashi annabi Isa shi annabi Ibrahim dan sa wa Yaqub walad waladi da annabi Yaqub kuma jikan sa annabi Isa zai aiki annabi Yaqub don da aka ce sai da Sara za ta yau ce ma ta aka yi wa min wala Isa da Yaqub bayan ki aiki annabi Isa shi ma zai aiki da mai sura Yaqub ana ga mata sunan jikan ta al'alimin alkidan ba kullum bin kuma hadina dukkan wadan dukkan su guda biyu mun shiryar da su wa nuhu hadina min qablu kada da mun shiryar da annabi nuhu shi ma mun ba shi akan kakawo zuwa annabi ibrahim ai kabla ibrahim annabi nuhu ya riga annabi ibrahim zuwa domin shi annabi nuhu shine farkon manzanni wa min zuriyatihi dawud da sulaiman daga cikin zuriyar annabi nuhu ne aka samu annabi dawud wanda shine baba annabi sulaiman annabi dawud shine baba annabi sulaiman sulaiman ibn hudansa wa ayyub a cikin zuriya annabi Sulaiman din ya samu annabi Ayyub aka samu annabi Yusuf shi ma annabi Yusuf din ya ko dan Yaqub ne sun da kwai da wa Musa wa Harun da annabi Musa da Harun shi ma duk cikin zuriyar sa wa kadalika kamar da dinawa kamar da ka saka waɗannan annabawa bayan Allah da alkhairi nazil musulmi haka muke sakan da kuma da suka kunce masu kyautatawa wa zakariya wa ya zakariya
Now, Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min as-salihin haka nan annabi zakariya da annabi yahya da annabi isa dan maryamu dukan su su ma suna cikin mutane salihai wa ilyas da kuma annabi ilyas shi kuma ibnu atiharan shi dan uwan annabi haruna ne wanda dan annabi harun ko dan uwan annabi musa ne annabi harun a dan ya fito annabi musa umma ce ta da umma da fito wani ne dausa eh da umma da ya fito wani ne cikin dausa annabi harun dan uwan annabi musa ne mamansa da mamansa ya da kawarsa to wasu ba su ta ya umma ko wasu ba su ta ko su ta ya ko ina ga kuma hausai umarin nan wani kalori ya fi na kokari na na sunan kuwa ne shi annabi musa an haife shi ne a shekarar da ake yanka mutane da aka cewa annabi a da aka cewa shi fir'auna za a haife wani bari isra'ila zai kasance da ne da ke mulkinsa shi kuma su fir'auna ita ne sai aka yi yanka mutane domin a zo a yanka annabi musa sai aka yanka mutum duk musa bai ana yanka annabi musa bai yanka shi ba sai ka ce yanzu abin da zai faru mata suna ta zuwa ba su da mazaje a rage sai ce to shekarar nan a yanka wata shekarar nan a yanka to shekarar da ba a yanka ta gabi a nemi haruna ya wuce lafiya lau to shekarar da ake yanka ta gabi a nemi musa ya wuce lafiya lau kenan to don allah ku yi na musa ce a fir'auna cewa ga musa da yanka ta ka yanka shi ka kashe shi annabi musa da annabi haruna yan wani kullum yana salihin dukkan suna cikin bayan salihai wa isra'ila
ويسع ويوسع ويوقع وكلا فضلنا
isma'ilu ibn ibrahimu isma'il ɗan ibrahim din nan wa yasa'a da annabi yasa'a wa yunus da annabi Yus- yunus wa lutan da annabi lut dan harana annabi lut dan harana ne ake ibrahim wasu sun ce annabi lutu dan babban annabi ibrahim wasu sun ce kuma kaninsa ne amma dai ala yana da dan uwa ne da wasu ya wa kullum minhum faddalna ala alamin dukkan waɗannan annabawa mun fifita su akan alam da wasu ne bin wuce mu ba su annabta a nan akwai maganganu kaɗan wanda muke so mu riskar da su a wani shan annabawa nan wanda suka zo sun zo suka ƙur'ani sun kai kamar su ashirin da biyar ko to akwai kaɗan daga cikin sunayen su wanda aka rubuta a nan za mu tara shi da annabi adam alaihi salatu wassalam kamar yadda kullum malamai suka faɗa shi su yi ne ita da waɗannan karatu a cikin ilkafi ulumul qur'an rikari ba wani littafi ne wanda shi maksudi ya rubuta abin da ya shafi a ayyukan ƙorani da sunan ƙorani da kuma ulun kama da basira annabi adam alaihi salatu wasalam shi ake ce masa abul bashar wasu malamai suka ce shi annabi adam ya rayu ne a asha saban yati saban yati sana ya rayu ne shekara 700 wasu kira sanatu da shekara 66 wakila alfa sana wasu malamai suka ce ya rayu ne shekara dubu daya shi annabi adam alayhi salatu wassalam daga shi sai annabi nuhu shi ko annabi nuhu shi wannan nuhu da ake kiransa sa adabin sa ne asalin sunan sa abdul ghaffar da yake na ya nuhu yana kuka yana kuka cewa mutane su yi karban addini sun yi karban tauhidi da zo da shi yana kai kara wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai kana da shi masa nuhu ba da yana kai kara kenan asalin sunansa abu gafar an aiko shi ne yana da shekara arba'in wanda bisa fi kauni alfa sanatin illa kamsin aron domin ala fara take cewa wa an ba da turbana sittin na sana an aiko shi yana da shekara arba'in annabi nuhu ya zauna da mutanen shekara ɗari tara da hamsin ya samu shekara nawa dubu ba goma bayan an yi turbana kuma ya yana shekara sittin tun da shi kan da suka bayan shi wahala sosai ana wani ne ci masa وما آمن وما بالله للملك يا نوح يا بارد بالله الإيماني بارد بالإيمان إلا ما كان آمن سرق سرور إيماني فبارد بالبك إيماني سنقاري تجد ألا كنا أغني رب لا تذر على قلب يرجيب إلى دجال إنك إن تذره يدل عبادك ولا يجد إلا فاجر كفار Allah ku yi halakar da shukur ba da yadda su yi suka ce ran da ya fi wannan magana ranar da wani dattijo ya zo da wani yaro da cikin yaro sai shi ina maka wasiya ka ga wannan tsohon ni ma ba rana yin wasiya da shi karka dishi ni ba su rana mutuwa ina maka wasiya da shi karka dishi saboda haka yana da sana'a musu sai da shi annabi mu da shi annabi mu sai ce rabbi ya tsara al'adar yankin bidi na da yara inna ka yi tsabar ku fi dole ibada ba ra yanzu ba za su haifi kowa ba ila fadar kafara to wasu ba ne suka fi wannan cewa annabi mu sunansa a gungabba alƙalin sa ya ce sun wata an aiko shi yana cikin arba'in kamar yadda mafi yawan annaba ke aiko su amma aiko annabi da yake shiga arba'in wa shiga talatin ana aika ne annabi isa annabi ya yasa annabi zakariya duk wasu kai shiga arba'in arba'in Allah ne ya aiko su to wannan shine annabi ne annabi ne gaba shi annabi Idris shi kuma shine farko wanda ake jahowa a wani wata da bi da annabi da ya fara rubutu da alƙalami ke wani ba ta sama sadisa wasu ba ne suka ce a kai shi sama'u sadisa wasu suka ce a kai sama'u rabi'a wani kuma sabani ne na malamai amma yanzu an zo kada isra'i da miraji a wurin shahara ana samun sa ne a sama tanku shi a rufe idris shi ne wata riwaya daga cikin wayoyi amma sun ce ana samun a sama da shida amma a hadisin miraji ana samun sa ne a sama ta hudu annabi adam yana sama ta daya a shi annabi yahaya da annabi isa suna sama ta biyu annabi yusuf sama ta uku annabi idris a sama ta hudu annabi harun a sama ta biyar annabi musa a sama ta shida annabi ibrahim a sama ta bakwai a wasu hadisai da yawa a wannan miraji a ranar samu amma an ci ana samun sa a sama ta shida ma wallahu ala wala musa la su yatin sana ya yi shekara ɗari uku wa hamsin na sana ya yi shekara ɗari uku da hamsin amma shi amma bai da kuma bai da nu alfa sana da kayan da annabi nuhu kuma a kan shekara dubu su malamin tarihi suka ce eh wannan karatu muke karantawa ilimi ne in ka rike shi ka rike karatu in ka suke shi ka suke karatu saboda shi tarihi abubuwa guda biyu da suke tabbatar da shi wani lokaci a samu aya wani mutum a samu hadisi wani mutum a samu hakikun mutane kuma suke tabbatar da tarihi ya ka samu aya karara tarihi ya tabbata ya ka samu hadisi tarihi ya tabbata ya ka samu abin suka ce mun ji mun tabbatar shi ma ya tabbata saboda wannan karatu muke karantawa yana cikin idan da yake tausa al-iqan fi ulumil qur'an wal imam suyuti ya rubuta to daga nan sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi kuma annabi ibrahim shi ma kamar yadda ake yawan faɗa an a wuli da ibrahim al'aras al-fasar min kalgari shi kwanan ibrahim an aike shi ne bayan shekara ɗari bayan shekara biyu aikon annabi adam wa ashin kasa wa ɗansa wa sabbi da sana an ce ya yi rayuwa shekara ɗari da saba'in shekaru sa ba su da yawa annabi ibrahim yana da shekara ɗari da ashirin ne da biya da hukumar samu haihuwa ba matarsa sai da sara tana shekara casa'in da ta ba shi yanga hajara da ya aure hajara suka yi sadaka da ta suka aiku yanzu yana shekara ɗari da ashirin ne to bayan shekara sha uku ake aiku a nan ismailu a ake aiku a nan ishaq wanda sa wanda sai da sara za ta aiku to duka rayuwarsa ne shi ma ya rayu ne shekara ɗari da saba'in wani wa'ala shi kuma nan ismailu shi ne babban ɗan annabi ibrahim shi kuma annabi ishaq shi ne na biyun ɗayan annabi ibrahim an ce tsakanin su da shi shekara sha hudu su shekara sha hudu wa ashirin na tsakanin da sana kuma shi annabi sa'adun ya rayu ne shekara ɗari da tamanin sai annabi ya ku waɗanda na bayan gudunar da suna ya ce muna son kuɗi kaɗan daga cikin wasu wasu a abubuwa muhimmai da suka shafe su babu lokaci ko wa yaƙo shi annabi ya kuma ashirin na wasan yaro ya rayu da shekara 100 shekara 100 shekara 147 shi annabi yaqub sai annabi yusuf annabi yusuf kuma shi ne lokacin da karatu sai kana ce cewa an ce masa ibnu karim ibnu karim ibnu karim har hawa al-karim ne shi annabi Allah ne dan annabi yaqub annabi Allah annabi yaqub dan annabi isa annabi Allah annabi isa kuma dan annabi ibrahim annabi Allah shi kuma annabi isa annabi yusuf da ɗan yaƙo shi kuma ya rayu ne a ya rayu ne da shekara ɗari da ashirin kamar yadda suka zama suka ce shi kuma yusuf ya ya lokacin da kuma cikin wannan rijiyar yana da shekara goma sha biyu ne yana da shekara goma sha biyu da shekara cikin wannan sai annabi hudu annabi hudu shi kuma ya kasance ya zo bayan annabi adam ne da nisa sosai domin wa'ila ari na kawo gudan ko shi ma ya zo ya aiko shi wajen adawa sai a bulu a na bulu kuma dan hara ne dan aro sai a na misali a na misali shi kuma har ko shi ne wanda ta guda kawo misali ya kasance wani mutum ne wanda yake da zafi zafi na mutum dan na da fari wanda yana da gashi sosai a jikinsa kada bisa fi arba'in na ara wani na ara shi kuma na misali yana cikin larabawa ko ba yana da zama ko da annabi ne ba larabawa wasu annabawan ba larabawa wani wasu yahudawa ne ko wani irin yare shi annabi sa'adu yana su larabawa sai annabi shu'aibu wani wani yana kawo shu'aibu annabi shu'aibu shi kuma an aiko shi ana ce masa kadibul anbiya shi ne wani da yake wa annabawa hudba an aiko shi ne zuwa ga al'umma wanda suka kasance mare na sai wani annabi sai annabi su eh annabi musa yanzu akwai su akwai su duka ashirin da biyar ta yi zai shiga wani shiga da shi ke nuna ganin da aka tara insha Allah gobe za mu karanta za mu ɗan mai nasu kaɗan domin mun zo mun magana annabawa da ashirin da biyar akwai bukatar mu ɗan kama ɗaya ko abu wani ko biyu da abu da shafi su wanda an yi an yi an yi mulakar ɗinsa ne kaɗan cikin littafin karisa ko kuma yi kuma sau da aka damu da aka tara abinda muka fi jini Allah mun ce ba wani rana abinda muka fi sura Allah mun ce gafa ta mana yau mun zo goma na farko na Ramadana goma na farko kare Rabi sallallahu alaihi wasallam yace awwalu rahmatu wa awsuhu maghfiratu wa akhiru ilmu ila ta goma na farko na Ramadana sun ci Allah ya sa mu samu habarsa yanzu za mu shiga goma na biyu wanda ake ce musu maghfiratu na gafar Allah ya gafarta